الرحمن الرحيم لو شاء بيوك وتر رمضان هجرا من ذم الله تبروك يدا كريم لك أربعين دقيقة وأنت يدي ديدا شاء بيوك وتر هدو شاء بيوك وتر هدو هدو يدا dubu biyu da ashirin da biyu wanda za mu saurari malam yahaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace da khalifa abbas sama'il abbas zai mana fassara ana gafa da malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه حتى قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shirya aka wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabi rahma mu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka in ba a manta ba muna cikin wannan sura suratul muzammil kuma za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbul mashriqi wa rabbul maghribi wato rabbul mashriqi wal maghribi ubangiji shine ubangijin gabas kuma shine ubangijin yamma in ka ji an ci gabas to kasan yamma kasan akwai kudu da arewa shi ne ubangiji shi ne Allah subhanahu wataala ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya ina ba ta an fahimta fattahid wakila to karke shi ya zama majibincin ka tunda shi kadai ne ba shi da abokin tarayya to kaga shi kadai ya kamata a bauta ma ke fattahizu wakila wasbir ala ma yaqulun wasbir ala ma yaqulun wajruhum hajaran jamila wasbir kai hakuri ya rasulullah ala ma yaquluna game da abin da wa'annan kafiran suke faɗi wa hajiruhum hajaran jamila ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau hajaran jamila ƙauracewa mai kyau wato wanda ba za ranka ma ba zai ƙara dawowa wurin ba ka ƙaurace musu ba za tunaninka ba zai ƙara dawowa gare su ba na'am وذرني والمكذبين أولي النعمة وميلهم قليلا الله سبحانه وتعالى وذرني كبر من كوي يا رسول الله والمكذبين لو إنما سترية تاوان أولي النعمة وانت مكي مسلمين قولوا لوا الله سبحانه وتعالى yayi kaɗan adam ya yi maka nihima ka sha bamban da sauran dabbobi ka ga yanzu duka halittan Allah dabba akwai dabbobin ni'ima kana kiwata su kuma kana shirin ka yanka su kai ko dan adam ba haka aka yi muka ba ulil na'amati ke wa mahilhum qalila Allah ya ce a dan yi musu jinkiri kadan ana musu jinkiri ne wato ana ana musu shigo shigo ba zarfi ne na'am إن لدينا أنكالا وجحيما
نعم وطعما ذا غصة وعذابا أليما
إن لدينا للي أورمو إنت أبنجتي أن قال أن قال أقوي مري تأتي دوري شيني أن قال وجهيما كما أقوي وتن جهنم جامري أن دور متن أن كما جيفا شي أوتا كذا bashi da yanda zai yi ya kuce bashi da yanda zai yi wutsantsani bashi da yanda zai yi shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa aman kuma akwai abinci za satin wanda take makura wuya kana ci kana makura wuya wa azaban aliman kuma akwai azaba mai raɗaɗi ga ga wannan ga wannan abincin zai maku rayuwa kaga ko yanzu a nan duniya akwai abincin da in ka ci shi sai da ruwa sai da ruwa a kusa ina fata an bayyanta daidai ne zaka ga halittar da su ba su damu da shan ruwa ba ko mi Allah yana yin sa amma ba su da yawa amma akwai abincin da in ka sha in ka ci shi dama ka tanaji ruwa a kusa da kai to su ɗan wuta wa da'amun zagufati abincin za a ci kuma ba zai wuce makogaro ba Allah ya kare mu wa azaban alima na'am يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا yau مهيلا ka ambaci wannan ranar tarjiful ard ran da rana za ta yi girgiza asa za ta yi girgiza wal jibalu da duwatsu wa kanatil jibalu kara- dutse fa a wannan ranar zai zama kafiba kai ka ce yashi ne muhilan mai santsi irin wanda aka taka din nan kalite ko kazari a wannan ranar haka dutse zai zama in ji ubangiji kai ka ce ya zama yashi mai santsi wanda ake zamewa na'am إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
na'am فأتى فرعون رسولا فأتناه آسا Allah وبيلا
ce Ubangiji ya ce inna arsalna ilaikum lalle ku mutanen Makka din nan fa mutanen duniya mun aiko zuwa gare ku rasulan mun aiko wannan babban manzo annabi Muhammad shi yasa kawai yazo da rasulan ba alif jalal ba nakira rasulan shahidan alaikum kuma mai ba da shaida ne akan Qur'anin alkiyama ku mun aiko shi zuwa gare ku kuma zai ba da shaida akan Qur'anin alkiyama to kaga wanda aka ce zai ba ka zai ba da shaida a kanka ai ya kamata kai kaffa kaffa da shi ya kamata duk inda ya ce maka ka dosa ka dosa saboda in ya zo ba da shaidan ya ba da abin da ka aikata ina ba ta an fahimta shahidan alaikum kama arsalna Allah subhanahu wataala ce kamar yadda muka aike ila fir'auna zuwa ga annabi zuwa ga fir'auna rasulan muka aike annabi Musa da annabi Haruna alaihi salatu wassalam wa sa fir'auna sai ga fir'auna ya saba ma rasulan wannan babban manzo namu fa akhazanahu muka kama shi akhazal wabila kamawa din tsanani akhazal wabila inji ubangiji damka damkan kuma mai tsanani Allah ya kare na فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
kaifa ta yaya za ku kasance kun yi imani wato bayan kun kafirce ku zama kamar wanda suka yi imani sai a ranar kiyama yau mai ja'alu wilidanin shi ba ranar da zaka ga ƙananan yara suna furfura a ranar ne zaka ce ka yi imani a'a ana yin imani ne tun a nan duniya ita ranar kiyama haka in kiyama yanzu zaka ga ƙananan yara ina fata an fahimta shine yau mai ta'alu wilidan shi ba ranar da zaka kananan yara suna furfura kaga yanzu an zo alamun kiyama ko yanzu sai kaga wanda bai wanda bai kama da furfura ba sai ka ganshi da furfura yau man yaj'alu wilidan shi ba afdama السماء فرهم به كان وعده afdama a مفولا
wannan ranar fa zaka ga sama mun fadiru ya ce ci gaba daya bihi saboda tsananin ranar tashin alkiyama kana wa'adahu kana wa'adahu lalle alƙawarin ubangiji ya kasance mafa'ula abin tabbata alƙawari da Allah subhanahu wataala yi da shi ya tabbata ya mana إن هذه تذكرة فمن شاء تاب إلى ربه سبيلا inna hadhihi kaga wa'innan ayoyin alqur'ani wa'innan mu'jiza da aka ba annabawa gaba ɗaya da aka turo tun daga kan annabin Allah Adamu har zuwa sayyidina rasulullahi ta zikiratan wa'azi ne. wa'azi da yanzu mu da ake gaya mana yanda annabawan aka yi da su da yanda suka kafirce da wanda suka yi imani mu yanzu wa'azi ne a gare mu faman sha'a tahazzaw duk wanda ya so ya rike wannan hanyar dama ya yi makanshi wanda ya so ya riƙe hagu ya yi makanshi amma dai idan ka riƙe dama ila rabbihi sabila ita ce hanya madaidaiciya wanda za ka tafi ka wurin ubangiji shine fa man sha'a tahaza ila rabbihi sabila نعم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين مات والله يكدر الليل والنهار ألم أن لن تهسوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآخروا الله قليلا كسلام وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
shikenan Allah subhanahu wata'ala sai ci gaba da cewa inna rabbaka hakika ubangijin ka rasulullah ya alam ya san annaka taqumu adana min sulusul layl lalle ya sani yana gani lokacin da kake tsayuwan dare a cikin ɗaya bisa ukun daren wani suhu kuma yana gani yadda kake tsayuwa wani lokacin rabin daren wasu lusahu kuma yana kallon lokacin da kike lokacin da kake ɗaukan ɗaya a cikin ɗaya bisa na daren wato biyu bisa ukun daren wasu lusuhu ke waɗa ifatan min allazina ma'a kuma yana kallon wasu yanki wato wasu yanki daga cikin sahabbai wanda suke tsayuwar tare da ɗaya waɗa ifatan min allazina ma'a wa'in da suke tsayuwa tare da ɗaya kaga wannan ya isa ya zama kyakkyawan shaida Allah ya ce manzan Allah ina kallo umarnin da aka baka kana yi ina ba ta fahimta kana yi ina kallo wannan kuma ya kake yadda aka ce nisfuhu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila to Allah ya ce ina gani lokacin da kake tsayuwan ɗaya bisa uku ko wa nisfuhu ko ɗaya a rabin daren wasu lufuhu ko biyu bisa ukun daren duk ubangiji na ka wa da'ibatin minal ladina ma'ak haka nan wasu yanki da suke tare da kai na sahabbai wannan ya isa ya zama kyakkyawan shaida na sama ne yake ma na ƙasa shaida ko miji ne yake ma matarsa shaida lalle ta samu shaida to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wallahu shi ubangiji ya qadurul layla wan nahar shi yakin tace dare yakin tace rana saboda a lokacin ba agogo ana amfani da tauraro ne tauraro ne yanzu wannan tauraron ana ganin in an gan shi to yanzu karfe kaza ke ko a kintata yanzu kaza kaga duka ubangiji ne ya san wannan su kuma wata rana sahabbai za su tashi suna kiyamun laila har alfijir ya keto saboda ba agogo ba kamar yanzu bane har lokacin nan ya keto wa da'ifatan min allazina ma'a wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima allam tuhsuhu Allah subhanahu wata'ala ya sani yanda kuke kokarin kiyaye wannan lokacin ko kuma ubangiji yana sane da yanda yake kiyaye muku lokacin sai ku zama kunkin tatan kuma a daidai yanda kuka kintatan ya zama muku daidai kunkin tata cewa yanzu mun yi bi bisa ukun daren ubangiji kuma ya kiyaye muku wannan ya zama bi bisa ukun ne da daren shine alima an tuhsuhu fataba alaikum Allah subhanahu wata'ala ya yafe muku yanzu an sauƙaƙa muku tsayuwar dara shine fataba alaikum tunda ai aikin da suke ba na laifi bane ko balle a ce sun yi laifi an yafe musu a fataba alaikum Allah subhanahu wata'ala ya sassauta muku wato tsayuwar yanzu an sassauta faqra'u ma tayassara min alquran ku yi sallah ku karanta gwargwadon abin da ya samu a cikin alqur'ani yanzu yanda kuke yi nisfuhu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi ko kuma sulusuhu wa nisfuhu wa sulusuhu duka wannan yanzu ubangiji ya sassauta muku taballahu alayhi wa qara'u ma tayassara min alquran alima ubangiji ya san an sai kuna minkum marda cikin ku akwai wanda lalura ta tana kama shi tsayuwan sai ta sa shayi yake jiki ya fadi ko kuma akwai mara lafiya yanzu da an wajabta muku ne manzon Allah da an wajabta ne a'a yanzu an sassauta shi ya zama nafila wanda ya samu yayi in kana da lafiya kai in baka da lafiya kai a zaune wato ma'ana an sassauta saboda ubangiji ya san a cikin ku akwai mara lafiya wa akharuna akwai kuma wasu wanki yadribuna bil ardi wanda suke tafiya kasuwanci a bayan kasa yabtaguna min fadlillah suna neman fadalan ubangiji wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah akwai kuma wasu sashin wanda su sukan tafi yaki ne domin dawa kalman Allah in aka ce an wajabta musu nafila kaga da sai mutum yayi awa uku akalla ko awa uku da rabi yana yin nafila sai kayi awa uku in ɗaya bisa ukun dare za ka ɗauka in ɗaya bisa ukun saboda dare takan zama awa sha biyu ko awa sha uku ko awa sha ɗaya dare kenan idan ya zama yini ya shiga dare yini to shine sai kaga an kai wajen karfe bakwai ba a sallan magariba ba wunin ya shiga dara in kuma dare ya shiga yini sai kaga karfe shida ana sallan magariba to a wannan sai kaga dare ya fi tsawo akalla za a samu awa ɗaya ƙari in kuma ya zama daidai to sai ya zama yini ana awa sha biyu dare ma ana awa sha biyu an gane ko to in ka raba wannan awa sha biyun ka raba shi gida uku zai bada awa hudu kenan in kuma ya zama sha ɗaya ne zai bada awa uku da wani abu to da kowan mu fa haka zai tsaya in kuma ya zama rabin daren ne sai ka yi awa shida kana kiyamar dai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to yanzu an sauƙaƙa akharina yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min ku samu ku karanta abin da ya sauwaka a lokacin da kuke yin wannan najilan ko kuke karatun kiyamul layl ko kuke karatu wa aqimus salat ku sai da sallah wannan wa aqimus salat ana nufin sallan farali kenan tunda zakka ta zo an fahimta wa aqimu sala wa atu zakata ku ba da zakka wa qarab wa aqridillahi qardan hasan kuma ku ba ubangiji rance rance mai kyau rancen da babu gori ubangiji shi ya baka kuma shi yace ka bashi in ba dan adam ba Allah ya baka yace ka bashi kuma bayarwa mai gagara an fahimta wannan al'ada da shi yasa kullun a gidanka ake nuna maka aya kana da yaro karami yanzu da za ka sai mishi mintin tsoro ko biskit ko wani abu kuma ka ce samman sai ya ce ya yi ko yanzu nan fa baya wai tsoron kuma gobe kakka ce ba za ka siyan mishi ba a'a yanzu dai tunda an bashi ya zama nashi to ba zai kuma ba kowa ba shi ne Allah subhanahu wataala ce mu ba Allah rance rancen nan mai kyau wa ma taqaddimu li anfusikum min khair duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi ta ji duhu za ku same shi a lahira duk mutum abin da ya aikata fa man ya amal mithqala dharratin khairan yara shine ubangiji ke ga mu ta ji duhu inda Allah ko khair kuma shine mafi alkhairin alkhairin da za ku aikata in kuka samu a lahira sai zama muku mafi alkhairin saboda za ka gan shi zahiri shine mafi alkhairi wa azama ajara kuma shine yafi girman daraja wastaghfirullah kun yi ma Allah gafara inna Allah shi Ubangiji gafurin mai gafara ne rahimun mai jin kai ne an gani rahimun mai jin kai jin kannan mu ne kawai ke amfana Allah ya sa mu ta ji nan ma sai aka tsare da mu nemi Allah gafara da aka bi yawan istighfari mun yi maganar istighfari a baya Allah ta'ala ya sa mu dace to za mu shiga suratul mudaththir na suratul mudaththir bismillahir rahmanir rahim يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
سورة المدثر الله سبحانه وتعالى كما يا كام wannan sura suratul mudaththir ko barko ko abin lallaba a makka aka saukar tana da ayoyi guda 55 muna addu'a Allah ya hada mu da alkhairan da yake mun yi bayanin ta a baya yadda suke da suratul muzammil mun yi bayani ina fata an fahimta yadda suke da suratul muzammil don wasu sun ce wannan surar ita ce aka fara saukarwa amma dai mafi rinjayen abin da surar da ta fara sauka ita ce suratul qalam kamar yadda muka yi magana a baya tana fara da kamar haka bayan bismillah ya ayyuhal mudaffir ya wanda ya lulluba ya lulluba da bargo ko ya lulluba qum fa anzir ka miƙe ka je ka yi gargadi ka je ka yi gargadi ina fata an fahimta kun ga a wancan sai Allah subhanahu wataala umarni na farko sai aka ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila yanzu shine aka fara ba umarni tukuna gabanin ayi gama gari gabanin a ba da umarni gama gari gama gari shine ya ayyuhal mutaffif qum fa'anzir wancan ko da shi aka fara yanzu ko aka ce mike ka je kai gargadi yasa da ya tashi gargadin sai ya fara da makusantan shi na kusa ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wataala ya ce wa rabbika hakika ubangijinka fa kabbir ka girmama shi girmama iya girmama wasu ya baka faɗa hiyar tufafinka ka tsarkake ta wasu malamai suka ce wasu ya baka ana nufin zuciya ne wato ka tsarkake zuciya an fahimta ko warrujiza warrujiza fahajur ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر الله سبحانه وتعالى يقول والرجز فحجر ka ƙaurace ma gumaka ƙauracewa wato kada ka kusanci gumaka balle ka ce za ka yi bautansu wala tamnuta tafsir wannan ya zo da fassarori malamai sun fassara shi ya kai fassara takwas amma bin kasir ya kawo Allah ya ƙara mishi yadda amma za mu takaita a ɗaya ko biyu wala wala tamnu tafsir Allah Ubangiji ya ce, Kada kai ba Ubangiji, wato kai kyauta ya Rasulullahi, domin kayan aka tashi baka a ƙara maka. Wala tamnu tattakasir. Ka bayar in aka tashi baka kuma kana jiran a ƙara maka. Ya Rasulullahi, kada kai wannan. Kaga shi sai na Rasulullahi, ai Allah na ya girma na. Da mu ake yi, amma mu kuma yanzu fa a shari'a. ya halatta ka ba mutum kana jiran kuma ran da zai ba ka ya ƙara maka ya halatta ina fata kun sa akwai biki da mata suke yi ko tana sani in ta ba da ƙwarya da da da falle to tana sa ran in za a ba ta za a ba ta ƙwarya da falle biyu ko ba haka bane to yanzu da za ta ba da ƙwarya da falle tana jiran in aka kawo mata ƙwarya da falle to tana da ikon ta tashi ta koma wajenta ta ce ni na sa miki ƙwarya ne da falle ina jiran ga falle biyu kuma sai na ga ƙasa da haka yaya dai ina ba ta an fahimta to wannan kai ni da kai duk babu ne an gane sai dai malamai sun ce to shi wannan babu lada tun da kai kana jira ne a baka ranar da ka bayar a ƙara maka shi ko sai jina rasulullahi ai inda zai ce masa habbai wane ne yake da abu kaza ya bashi da zai gaya musu haka su ɗauko ribibi ake yi sai da na rasulullahi ribibi ya ce a bani bashi ribibi su habbai suke yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam karimi ne in ka bashi bashin dubu ɗaya ranar da zai biya ka in ya baka dubu ɗayan ya gode maka sai kuma ya ɗauko ɗari biyar ya ce wannan na ƙara maka ne an gane a gane wannan fa bashi a cikin sharaɗin biyan bashi shi abin da yake sharaɗi zan baka dubu ɗaya ranan da zaka dawo man da shi zaka bani dubu ɗaya da ɗari biyar ko da ɗari ɗaya ka yadda to wannan sunan shari'a wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba an gane ko nera akan sharaɗin cewa in na baka dubu ɗaya ranan da zaka dawo man da shi zaka ƙara man nera ɗaya to in aka ƙara wannan ya zama ruwa amma sai mutum ya baka aron dubu ɗaya ranar dawowa za ka jawo mishi da dubu ɗaya sai ka samu wani alheri bayan ka ba shi dubu ɗaya sai ka ce wannan kuma na baka ne bayan ba ni dubu ɗayan na alhairai sun samu to wannan babu da kyautatawa ke ina ba ta an fahimta to shine aka ce ya rasulullahi wala tamnu tafsir kada ka bayar da nufin a ƙara maka a wannan fassarar kenan wasu malamai kuma suka ce a'a ana nufi ne kada ka yi kada kai bauta kuma kai ma Allah goni ka ce ka yi bauta kaza wala ta musa tafsir ke ka ce kai ka yi kaza tana ma Allah goni ka yi ina ba ta an fahimta na ukun kuma suka ce wasu malamai suka fassara shi a cewa kada kai rauni wala tamnu tafsir kada kai rauni a wajen aikata alhairi da haka dai malamai sun fassara shi fassara Allah ta'ala alamu to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wala rabbika fasbir kai hakuri wajen bautan ubangiji kai mai saurare ni mai magana ni hakuri wajen yin Allah da sai ka kwanta ka fara bacci sai a kira ka a ce taso ka to ka amsa kira kai hakuri wala rabbika fasbir fa idza nudira fi fa idza nudira fil naqur فذلك يومئذ يوم أزير على الكافرين غير يسير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza nusira fi naƙur, kaga idan ranar hura wannan aka hura ranar hura ƙaho, aka hura ranar tashi kenan. To, Ubangiji ya ce, fa zalika yau ma'izin yau kaga wannan wata rana ne mai wuya, alal kafiri na gairi amma game da kafirai su game da kafirai babu sauki Allah ya kare mu a wannan rana idan aka hura kaho to wanda kuma je lahira a karkace al'amari ya baci Allah ya kare mu na'am ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
نعم.
ثم يطمع أن أزيدا
نعم.
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا
Allah subhanahu wata'ala ya ce zarni ka bar ni ya rasulullah wa man khalaqatu wahida wanda na halicce shi ya zo duniya shi kadai ba riga ba wando bai san fari ba bai san baki ba kowa haka ka gan shi kowa haka yi zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda kuma ya tashi na bashi dukiya mamdudan masu yawa mamdudan wa bani na shahudan kuma na bashi ƴaƴa ƴaƴa maza kuma shahudan dukan su suna rayu kuma kowanne maloriya kowanne mai kuɗi kaga wannan ai arziki ya kai arziki an ce an ba shi ƴaƴa guda goma sha biyu dukansu maza kuma kowanne yana rayu kuma kowanne mai arziki ne ina fata an fahimta an ce wannan ayan ta sauka ne akan walid bin mugira walid bin mugira da ayoyin da za su zo gaba duka sun sauka akan shi wa bani da shahuda wa mahattu lahu tamhida Allah subhanahu wataala ya ce muka shimfida masa dukiya tamhidan shimfidawa ga dukiya nan kawai ya juya ta yanda ya so haka aka bashi summa ya dama'u an azida sannan kuma yana wai kwaɗayin a ƙara mashi dan adam in ji manzon Allah ya ce ba abin da yake cika wannan jakan sai turbaya kullum in ka samu burinka Allah ya ƙara maka ne wannan burin ɗan adam ne sun mai da mawa na azina kaga Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya mamdudan irin a ce dukiya masu yawa wanda ko shi bai san yawan su ba kuma aka shimfiɗa mishi hanyoyin dukiya ma'ana banda tsaban kuɗi yana ga kaddaroli kuma wai duk da haka fa sun mai da mawa an azida kuma yana son a ƙara mishi sai ɗan adam ina ba ta an fahimta kaga kisan annabin Allah Ayyub alaihi salatu wassalam ai haka ya faru da Allah ya jarabce shi ya ci jaraba da aka yi mishi da za a mayar mishi da asibitin shi zinare ake mishi ruwan shi kaga yadda ake ruwan sama haka aka yi mishi ya tattara ya cika rumbuna duk rumbunan shi da ake sa hatsi yanzu ba magana hatsi bane zinare ɗakuna aka cika su da zinari rantuna aka cika duk wani abin tarawa kuma gashi iya gidan shi ake ruwan zinara ɗif sai aka ɗauke kuma sai ya daga kai na jira Allah ya ce a bai ishe ka bane yake wake gajiya da rahaman ka ya ubangiji shi kaga da yake mumini shi ko wannan katan sun mai dama gwanan zida ya tsaya ne Allah subhanahu wataala ya kara mushi kalla sai Allah ya daka mushi tsawa ce kai innahu kana da ayatina ajida ya zama mai taurin kai ne game da ayoyi kaga ina da aka yi mishi wannan ruwan arzikin aka bashi wannan falalan abubuwan a ce ya yi imani sai kuma ya zama ya yi taurin kai game da ayoyinmu sa'ur hikuhu sa'uda Allah ce za mu sanya shi a cikin wani ramin wuta sa'ud an ce wani rami ne wani kwazanzamo ne ita kanta wutan tana neman tsari wutan fa tana neman tsari da wannan wurin ina fata an fahimta sa'ur hikuhu sa'uda wasu suka ce kuma wani dutse ne a cikin wutan sai an hau da shi dutsen ya gangaro ya fada wutan jahannama ita kanta dutsen na wuta ne zai taka ya taka ya hau a gangara da shi kaga duk lokacin da aka ce bawa ana jarabtin shi da hawa da sauka kaga abin akwai jarabawa akwai wahala a ciki ko hawa da sauka to haka Allah subhanahu wataala ya ce innahu إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سير يوسر إن هذا إلا قول البشر سأوسليه سكر shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa an gane ko shine Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wannan innahu fakkara wa qaddara sai gashi ya zo ya yi tuntuni ya kaddara abin da ya faru ya zo sai ya ji alqur'ani ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Ka'aba yana karanta alqur'ani kai da ya ji wannan sai ya ce kai wannan ba ba shiri ba ne in je wani ibn mugira ya ce su sun san waka amma nan ba waka ba ne wannan kuma ba sihiri ba ne wannan ba duba ba ne wannan ba taɓin aljanu ba ne wannan abin akwai halawa akwai daɗi a cikin wannan zantuttuka akwai abin da yake ɗaukewa wato yake jan hankali to sai labari wanda ya faɗa a gaban sai labari ya bi sai aka yi tun aka ce idan aka bari walid bin mugira ya fitar da wannan magana to fa magana ya ƙare lallai yana daga cikin masu fahimta yana daga cikin masu hazaƙa yana daga cikin wanda in yi magana za a saurari maganar shi ya kamata a yi maza a daƙila wannan abun to akwai abu jahal a wurin shi abu jahali shi ne babban wazirin shedan a bayan ƙasa babban wazirin shi kenan ba a taɓa kafiri kamar abu jahali ba ko fir'auna fir'auna fa kaga sai da yake makan shi ubangiji amma ubangiji manzo Allah ya ce na gode ma Allah da ya halakar da fir'auna na da ya fi fir'aunan Musa kafirci ba a taɓa ba tunda kaga an zo mitin yanda za a yi hallakar da manzan Allah amma gaba ɗaya wanda ake saurara a ji maganin shi shine Abu Jahal ai kai ka san ya kai shaki a bayan kasa da ya tashi kawai sai ya ce ku banni da shi to shi kuma ɗa ne a wurin Walidu dan Walidu kanin mahaifin Abu Jahal ne ina fata an fahimta to domin shi kaga da Hisham shi Hisham shine ya haifi abu jahali sunan shi amru amru bin hisham abu jahali ba shi kuma walidu shi kani ne wajen baffai wato yana matsayin baffa ne abu wajen abu jahali sai ya zo yana zuwa sai ya same shi a gida sai ce baba baffai ke cewa mun ji wasu maganganu suna zaka tari ana zagawa ana cewa ka je wajen sayyidina abubakar wai arzikinka ya yi ƙasa ka je don ya tallafa masa ka ƙara samun arziki daga nan ma har ka wuce wurin abu a sai dina rasulullahi suka faɗa wani suna nan sai ce ni in ji abu in ji shi kenan in ji wani kaman shi yanzu har ya kai lalace wanda za a ce zai je wajen wane ne ya ba shi dukiya duk kuɗin da yake da shi wane shi zai faɗa maganganun muna na Allah ya kare sai Abu Jahil sai ai wannan yanzu ba ba tsakani na da kai ne a gaban jama'a kai wancan maganan yanzu sai ka je kuma a gaban jama'a ka tabbatar da wannan maganan ba haka bane amma fa an bugi kai gari ana yanawa wai har ka koma yanzu kana jiran manzo Allah ya samu sadaka ne kai kuma a baka ya gaya ma wani ce to yanzu ya za a yi shi ne zai je warware to shi ne ubangiji yake ba mu labari innahu fakkara wa qaddara sai ya zauna ya tunani ya kaddar me zai ce idan ya ce ya dai riga ya rusa magana ko ya ce ba mai sihiri ba ne ya ce ba duba ba ne ya ce ba mahaukaci ba ne ya faɗa to yanzu kuma ya zai yi kuma zai sanya warware maganar da yi kun san su larabawa abin da suka tsana a ce yau mutum ya yi ƙarya su ba sa son a ce mutum ya ƙarya da haka shine ubangiji ke gaya mana inna ku fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara Allah subhanahu wata'ala ya ce ya riga ya hallaka mun tsine mishi kai fa kaddar ta yaya zai kaddara wani abu da zai warware wannan ta yaya zai kaddara sun makutila kai fa kaddar ubangiji ya mamata abin mamaki to wai ya zai yi zai warware wannan abin da yake kaddarawa yake kukkulawa sun manazar sai gashi ya zo ya duba nan ya duba nan an yi tab ana sauraron shi a duk kuma me zai ce shine sun manazar ya tsaya ya duba nan ya duba nan sun ma'abasa sai ya ɗaure in ji ubangiji wa basar ya sha wato da abasa da basar duka ɗaurewa ne amma mu a hausa ne ba mu da bambancin su shi wannan ya sha mur ya sha kan ba haka ba wuce yake cewa ko eh wato kaga ya fi wancan kenan ya ɓata rai ya waiga ya juya ya rasa me zai faɗa sun ma'adabara Allah ce sai ya juya ya ba da baya wastakbara sai girman kai kawai ta kama shi girman kan cewa yanzu ya ji wajen sayyidina abubakar ya biya wajen manzon Allah cewa wai za a bai sadaka sai girman kai ta kama shi fa qala sai yace in hadha illa sihrun yusar wannan ba wani abu bane ba ce sihiri ne da ake ruwaitowa kaga dai dole yayi tuka yayi warwara ko in hadha illa sihrun yusar in haza illa qaulul bashar ai wannan ba wani magana bane face maganan wani mutum ne kawai kaji kusu laraba ne wai sai suka ce manzo Allah yana ruwaito maganan ne akan wani wajen wani bala wani ba'atani an gane kamar wai yanzu kaga in ya buri ne yana koyan Hausa kuma wai sai a ji mutum yana magana da Hausa yana faɗan wasu maganganu na Hausa kuma sai a ce wai a wajen wannan inyamurin yake zuwa yake koyon hausa shi fa shi bai iya cewa zo ba bai iya cewa ha ba bai san ha ba wai kuma bahaushe ya ce hawa ya ce kuma wajen wannan inyamurin ya koya ta ya koyi abin mamaki wa qala in haza illa sihirin yusar in haza illa qawli bashar sai Allah ya ce sa uslihi saqar eh lalle wannan zamu sanya shi a wuta as-saqar an ce sunanta saqar ne karya kashi وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواهة للبشر أليات ذات أشار الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما سقر ويواية سندك ونوم تنسقر waye sanar da kai ita ina ba ta amfani ita ya take ne Allah ya ce la tubiki ita ba ta barin ta komai ina fata an fahimta wala tazar kuma ba ta barin a huta an shiga huta ba za ta bar mutum ba kuma ba za ta bar shi huta lawahatun lil bashar na lawahatun lil bashar Allah subhanahu wata'ala ya ce ita wannan in ta zo gaba ɗaya sai ta cinye namun jikin ɗan adam kuma gashi ba ma ba ta ba mutuwa in an shiga lahira ba a mutuwa ina ba ta an fahimta za ta cinye fatan gaba daya ta cinye naman ta cinye kashin kuma gashi baka mutu ba ka sa akwai wanda azaba takan sa a mutu ko wannan ba mutuwa Allah ya kare alaiha tis'at ashar Allah ya ce akwai wannan wutan fa akwai masu tsaranta su goma sha tara wasu malamai suka ce a manyan ne shugabannin ne su goma sha tara kowane a cikin su su sha taran kowane mutum ɗaya kowane mala'ika ɗaya yana da rindina a ƙasan shi alaiha sa'ata asha na'am وما جعلنا أثاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا رد الله لهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma ja'alna ashabun nar illal mala'ika ai ba mu sanya mala'iku su zama masu kiyaye wuta ba wa ma ja'alna iddatuhum ba mu sanya adadin su ba illa fitnatan dan sai dan ta zama fitina lil ladina kafaru ga wanda suka yi imani lil ladina kafaru ga wanda suka yi imani an ce su goma sha tara ne ai an faɗa da ko sai wani daga cikin kafiran sai ce a to in dai goma sha tara ne shi gwanin dan bane sai ya ce a bar mishi sha biyar shi kadai su kuma sauran kafiran su kula da guda hudu wai zai fice biyar da dama ya fice biyar da hagu ya fara biyar da kirji ka ji shaki to ga shi tun da tukunya ta danne shi ko azara ko ƙasa har yau ya kasa dagowa ka gani ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a sanya ba sai dan ta zama fitina ga kafirai liyastaqila alladhina utul kitab mun yi haka ne don wanda muka ba su littafi mazuwa littafi su hakikance abin da yake cikin littafin su dan a attaura an faɗi adadin goma sha tara a injila an faɗi adadin goma sha tara to wanda muka ba su littafi su hakikance utul kitab wa yazdadu alladhina amanu imanan dan imani ya karin mu waɗanda suka imani sun ji an faɗa a attaura su abdullahi bin salam sun ji an faɗa sun ji an faɗa a injila sun ji an faɗa to wannan ya ƙara musu imani gashi ma alqur'ani ya faɗa wala yartabu allazina utul kitaba wal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yace ba za ka samu wanda aka ba su littafi da mu'minai suna kokonto a cikin wannan adadin da aka faɗa ne yaqulu allazina fi qulubihim marda amma kaga wanda ya zama zukatan su akwai shakku wal kafiruna da kafirai sai ka ji suna cewa ma za a radar lamu bi haza masala wai me Allah yake nufi da wannan misalin na shakaran nan Allah yana nufin ne ke nan ka zalika yudillillahu man yasha Allah ya ce haka nan fa in ubangiji ya so sai ka ga wani ya bace wa ya hadi man yasha sai kuma ya shirya ta da wanda ya so Allah ya sa mu cikin shiryayye wa ma ya alamu junudu rabbika illa hu ba wanda ya san rundunan ubangiji na mala'iku ce shi ko da aka faɗa wannan adadin an faɗa ne dan ya zama fitinan su ga kafirai ga tana ta maganganu a ciki amma sanin yawan mala'ikun ba wanda ya sani cewa ubangiji shi kadai wa ma ya alam junud rabbik illa hu wa ma hiya kaga wannan abin da aka faɗa illa zikra lil bashar wa ce wa'azi ne da talibai wannan mu ya zama mana wa'azi su kuma ya zama musu azaba Allah mun gode maka da ya zama mana wa'azi na'am كلا والقمر والليل إذا أدبر وصبه إذا أسفر إن عليه Allah الكبر subhanahu wataala ya ce kalla ba haka bane wal kamar na rantse da wata ubangiji yana da iko ya rantse da komai amma kai da ni in zamu yi rantsuwa da Allah zamu yi rantsuwa wanda ya kasance zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shi kalla wallahi Allah ce ina rantsewa da dare idza atbar yayin da ya juya baya yake ba da baya wal subhi Allah ce ina rantsewa da safiya idza asfar yayin da ya ci inna hala idal kubar lalle wannan yana da cikin manya manyan ayoyi ko manya manyan bala'i da aka jarabci kafin na نذيرا للبشر لمن جاء منكم أن يتكتم أو يتأخر nadiran kuma gargadi ne lil bashar da talikai bayan Allah Allah ya sama ciki liman sha'a minkum wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddama ya gabatar da aikin alheri aw ya ta'akhkhar ko ya jinkirta an ne riga an fara in ka so ka dama ina fata an fahimta ga hagu li ashabil maimana ma ashabul maimana أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون تو إن كاسو كغباتت أيدين الحي إن كما متين يسوي تنكرتا wannan wa'azi ne in ubangiji nadiran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kulli nafsin كل نفس بما كسبت رهينة
kulli nafsin kowace rai rahinat za a kama ta ne bima kasafat da abin da ta aikata kowace rai abin da ka aikata da shi za a yi maka sakamako in ka yi aikin kwarai a yi maka sakamakon kyakkyawan aiki ita ce abin da ka aikata idan mutum ya yi mummunan aiki da shi za a yi mai sakamako na إلا أصحاب اليمين illa ashabul yamin sai dai yan bangaren dama su wane ne ashabul yamin din nan malamai suka yi ta magana aka ce ai su ne aka faɗa wanzan ayar da na karanta a baya la ashabul maimana ma ashabul maimana din nan su ne wa'annan illa ashabul yamin sai dai yan dama aka ce a'a wa'inda suka yi aikin kwarai su ne suka yan dama wa'ana ayyukan da suka aikata ƙananan zulubai wannan Allah subhanahu wata'ala ya kankare ya yafe musu saboda sun yi aiki manya na lada su ne ashabul illa ashabul yamin na'am في جنات يتساءلون عن المجرمين fi jannatin muna cikin aljanna ta sa aluna za mu dinga tambaya anil mujrimin wai wani din nan shaki na ina yake ne yan aljanna in muka shiga aljanna haka za a dinga tambaya ina wani ina wani duk wani kafiri da kake jin labarin shi in ka nema ganin shi zaka gan shi in kana aljanna duk wani shaki mai shakiyanci in ka shiga aljanna in ka nema ganin shi zaka sai ka ji ana tambaya shine Allah subhanahu wataala ce fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ina masu wannan kau wato kaucewa da kau da kai su ba su yadda cewa akwai lahira ba ba su yadda akwai manzo ba ba su yadda da kiyama ba ba su yadda da aljanna ba yanzu ga ma ciki su kuma ga su a wuta ina kike na ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المسلين ولم نك ندعم المسكين وكنا نهول مع الخائدين sai mu tambaye su ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku wannan wuta saqaru kai daga jin sunan ta malam kai ka san ba eh kai daga ji ka san abun ko wajen fadan ta sai ka ji eh makogaran ka sai ya amsa saqar kuma cikin ka ba sai ya motsa ko Allah ya raba mu da ita ma salakakum fi saqar sai su ce qalu lam nakum minal musallin na farko za su ce ba mu kasance muna cikin masu sallah ba ba mu kasance tare da ku a cikin masu sallah ba kaga sallah farin sallah ba kankanin abu ba ne zai shigar da mutum wuta Allah shi kare mu. walam nakun nud'imul miskin kuma ba mu kasance tare da ku wajen ciyar da miskinai ba kaga mai hana bara kaga yana da aiki kenan ina ba ta an fahimta ka hana bara akan me ina ba ta an fahimta duk wanda ka gan shi yana bara akwai wanda ba su cancanta su yi bara ba sai ka gani ko anan musallaci sai ka mutum lafiyayye ya miƙe ya ce maka wani je hutuwa ne yana neman guzuri kaga gaba ɗaya bai kama hanyar hutuwa ba sai ya ce maka ya fito Kaduna ko ya fito wani abu sai ya ce maka wani zai je hutuwa ne ko ka gan shi a can a wani ku kuma ka ƙara ganin shi a wani ku kuma lafiyar lau zai iya zuwa ya nema to kaga waɗannan su ne ya kamata ido ya koma amma wanda zai da ba zai iya ɗaukan gatari ba lalura wani bai gari wani bai da hannaye wani bai iya tafiya bai iya miƙewa to in ba al'umman annabi ba za su bashi ina fata an bayyana miskinai wa kunna naqulu ma al mun kasance muna kutsawa tare da masu wargi wajen yin maganganu na banza wajen batanci wannan shine ya shigar da su wuta na'am وكنا نكذب بيوم الدين hatta ta da yaki wa kunna muka kasance nukazzibu bi yawmiddin kuma muka zama muna ƙaryata ranar sakamako wato ranar kiyama kenan hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo ta riske mu wannan shine shigar da su ta kun ga sallah ta hana su shiga wuta ciyarwa ya ciyarwa ya sallah ta sa su shiga wuta ciyarwa hana ciyarwa ta hana su shiga wuta eh, ta sa su shiga wuta ko shiga maganganu na fatanci da izgilanci ta sa shi ta sa su shiga wuta sannan kuma ƙaryata ranar sakamako kaga waɗannan abubuwan manya ko mai sallah ne idan yake yin su sai ya shiga wuta ko da zai samu ceto sai ya shiga wuta hatta ta na da ji ba ma tanfa وما تنفعهم شفاعة الشافعين ba ma tanfa hukum shafa'ati shafi'in ceton mai ceto bai shafe su ba sun shiga wanda ya je da wannan da kafirci to shi ba zai samu ceto ba amma musulmi idan ya aikata wannan ya je bai samu ceto ba har aka kai shi wuta to shi ba zai dawwama ba amma shiga wutan ma kanta ai ka ga malam ina ba ta fahimta an ce dan wuta fa wanda aka ciro shi sai ya buwayi sai ya buwayi wanda ya zo ya samu warin wutan kawai shi kan shi sai ya kyamaci kan shi kuma ka gan za a fito da shi ai za a wanke shi yanzu wanda ya shiga gidan yari in za a fito da shi sai an bashi kaya ya sa an bashi agogon shi ya daura in yana da agogo har gilas ma ya daura ina ba ta an fahimta amma lokacin da yake ciki a a har uniform ma ake dinka yana da namba shine na kaza Allah ya kare mu to wannan fa na duniya kenan balle na lahira to shine Allah subhanahu wataala ya ce ceton mai ceto ba zai shafe su ba kaga akwai ceto kenan ranar tashin alkiyama manzo Allah yana cewa shafa'ati yawmal qiyamati haqqun ceto na ranar tashin alkiyama gaskiya ne wanda bai imani da ita ba to bai zama daga cikin ta ba wato ba zai samu ceton ba kenan da haka annaba za su ceto mala'iku za su ceto salihan bai za su ceto shahidai za su ceto mu ma za mu ceto Allah ya ba mu ceton ina fata mu fahimta to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana na'am فما لهم أن التذكرى مهلكين كأنهم غمر منتفرة قرت من كسورة Allah subhanahu wataala yake gaya mana yake cewa fama lahum an tazkiratu mughrin wani ya same su ne game da wa'azi ana yin musu gargadi suke kauda kai me ya same su ne ka'annahum khumurul mustanfira kai ka ce dakuna ne na daji wanda suka warwatsu ina fata an fahimta farrat min kaswara lokacin suka watsi suka kama da gudu lokacin da suka ga mafarauta ko kuma kaswara wasu sun fassara shi da zaki ka san idan naman daji namun daji idan ya zama ka annahu kumurun sun zama kamar namomin daji an fahimta ko mustantira sai ya zama farrat suna watsewa min kaswara lokacin da suka ga zakanya ka san duk kowane namun daji idan ya ga zaki gudu yake yi shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana bal yuridu kullu limrin minhum an yi بل يريد كل امرئ منه أن يؤتى صوفا منشرا bal yuridu kullu imri'in minhum wai su abin da suke ni so kowane mutum ɗayan cikin su an yi wuta sufan a zo mishi da wata littafi munashshara wanda yake da bayani wato munashshara ya zama littafin daban kowanne yana da nashi littafin munashshara naka daban nawa daban nawa da daban wai sannan za su imani na'am كلا بل لا يخافون الآخرة Allah ya ba haka bane su dinnan dai balla ya hafuna al-akhirah sun kasance ba sa jin tsoron ba sa tsoron lahira ne كلا إنه تذكرة Allah Allah ya ce ga ya musu ya rasulullah innahu tazkira kaga wannan alqur'anin wa'azi ne kuma kullun wa'azin ake yi na'am فمن شاء ذكره man sha'a zakara wanda ya so ya wa'azu Allah ya sa mu cikin wanda Allah ya so din mm وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل man المغفرة sha'a zakara wanda ya so ya wa'azu inji ubangiji wa ma yazkur wa ma yazkuruna ba masu wa'astuwa illa an yasha Allah sai wanda Allah ya so Allah ya sa mu cikin wanda Allah ya so huwa ahad taqwa sune mafi wato wanda Allah ya san sune mafi kololuwa wajen jin tsoron Allah wa ahad al-maghfira sune kuma wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya musu gafara Allah ya sa mu su wa'annan sune wanda Allah subhanahu wataala ya so to Allah ya sa mu cikin wanda ya sa bar man sai na rasulullah sai mu kwana na muna ƙara
ودمر عذابنا ما كانوا يا رب العالمين اللهم اكرم وظهر كله واغلق لنا ابواب الشر كله وقنا عاتك حسنه حسنه قبل عاقبتنا حسنه عذاب النار الحمد لله